والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba 24 ga watan Rabiul Awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 17 ga watan tara 2025 kamar da aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addurarul bahiya na babban malami shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira na da shekara 1250 wannan kuma shine darasinmu na 59 kenan a jiran giyar darussan littafin sannan muna cikin kitabun nikahi littafi na aure inda yake tattaunawa akan matsaloli inda muke tattaunawa akan matsaloli na annafaka wanda shine wani abin da muke ciki a babi na babun nafakati babi na ciyarwa an koro maganar auren shar'antuwar shi ƙulla shi to wannan nafakar na ɗaya daga cikin manyan amanoni da ke kan shi wanda ya aura in aka yi mashi haihuwa kuma to aiki ya ƙaru kenan wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf to aiki ne dake kan maza to wannan nafakar tana faɗaɗa bayan mata akwai waɗanda ciyarwar ke wajaba a kansu ko ke wajaba gare su take wajaba akan namiji ta bangaren to duka shine ya tattara ya koro mana bayani mun dan fara babin kadan ko ina ga zamu dawo farko dama dan jumla ɗaya biyu ce muka yi yace babun nafaka babin ciyarwa nan ce ciyarwa shine kula da abinda zai rayar da mutum ko kula da rayuwar mutum ta ɓangaren abinci kenan za a samar da abincin za a samar da abin da shi ma abincin ke da buƙatar shi to sannan za a samar da abin da zai kula da jiki har ya buƙaci abincin kenan za a kawar wa jiki abin da zai sa jiki ya kyamaci abincin kenan abincin da dukkanin sinadarai na haɗawa liyun fiqdu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu sai ce falyun fiq duba can in kana da abin da zaka ciyar da iyalanka umarni aka bayar liyun fiqdu sa'atin min sa'ati da aka zo inda babu shi inda za gane girman ciyarwa da aka zo gabar da to in baka da shi ba sai Allah ya ce wa man qadira alayhi rizquhu wanda aka kuntata mashi a arziki shi sai ka ce falyumfik mimma atahullah dan wannan kadan din ka ciyar so da ka ba mata bane kai ake cewa ku yi dabarun ku na mata ah namiji ake fara fada mawa ai sai yawo yan dabarbarin shi na maza sannan mace sai ta dora akan dabarun ta na mata amma yazo zai fita bai bata ko bandala ba sai ce tayi dabarar ta mata yanzu in ta zuba maka ruwa tun daga na sama ta tara waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayy ta zuba a kwanan miya ta zuba a kwanan girki ta zuba a kofin ruwa ta gabatar maka kuma sai ka ce maka wulakanci ba kuma dabara kenan to kaga zaka iya abin da zaka iya man qudra alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah in an kuntata babu abun wanda kuma sunna ce ta rayuwa sai ka bayar dan abin da din ya samu to wannan babi zai magana akan annafaqatu yace tajibu ai tajibu annafaqatu ciyarwa tana wajaba ala zauji akan miji lizauja ga matar shi ciyarwa shayarwa kenan da ba da magani waɗannan ukun duka suna ƙarƙashin wannan kalma ta nafaka zai ciyar da ita zai shayar da ita amma galibin za ga ba a faɗin sharwa saboda sharwa akwai arha akwai arha za ta maka lissafin duk kayan da za yi girki amma zai ya ce to ruwan sha shi wannan da sauƙi to amma kuma dai yana tare wani wurin zai iya zama ko wani yanayin zai iya zama yana da wahala to sannan sai magani ciwo lafiya gidan miji ciwo gidan uba ba musulunci bane dama gargajiya ce daga ahalin sarai ahalul ahwa'i kenan amma da lafiyar ta da rashin lafiyar ta gidan dai mijin tunda dai tana karkashin ismar shi saboda shi zai nemo magani shi zai dauki nauyin kataukatau na magani shi zai kai asibiti shi zai biya charges in ma na fita waje ne shi zai visa shi zai biya kudin ticket shi return ticket ne shi zai biya na dan rakiya shi zai biya kudin magani har ta warke ko ta samu sauki in na ajali ne har ta rasu amma ya aika wa iyayenta to wance ba ta da lafiya hatu burhanakum ku kawo taimakon ku a to wannan akwai akwai kurakurai kam to yace tajibu ciyarwa na wajaba ala zauji akan miji lizauja ga matar shi wannan dukkanin malamai sun haɗu akan haka umarni ne da Allah madaukakin sarki yayi liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah suratul talaq haka suratu al-baqara Allah yake wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wannan da aka yi wa haihuwa to wajibi ne a kan shi rizquhunna kawai sai aka bayan lamirin matan ma ita matar arzikinta abincinta shi zai nemo mata wa kiswatuhunna da kuma tufafinsu kuma yayi wannan abun bil ma'ruf daidai bisa dacewar shari'a yadda shari'a ta tsara ko yadda yake al'ada bil ma'ruf urfan kenan wani lokaci sai a zo a kalli urfi yanzu a kasar Hausa me zaka yi a ce ka ciyar da matarka ka rika ciyar da kanta da safe kai kuma ka rika bata da rana da yamma anya ka ciyar da ita ya ce urfin Hausa ba ka wato in kai mata haka bai yi ba me urfin Hausawa ka ciyar da ita safe da rana da yamma kuma ka ciyar da ita har ta koshi gurgurdan samun ka ba ka ciyar da ita ba bisa wani ma'auni na kiyasi na wata zaka ce kun ga wance ita ba ta ci sosai da aka kowa ta hau min waliha ta kalarta da ce ba zai yiwu ba haka za a ciyar da ita ne gwartun da kana da ƙarfi har ta ƙoshi sosai inda za mu tashi ko? walmutsallakatu raja'iyya haka na kuma ne rubuta walmutsallakatu ko walmutsallakati yau ya kamata ya zama walmutsallakati ne أي وتجب النفقة على المطلقة رجعية واجبين ciyar da matar da mutum yayi wa sakin kome shine sakin da bai kai uku ba kuma ba na kulli ba kuma ba na kulli ba an fahimta saki daya saki biyu to la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyana ai cewar ta zauna a gidanta shi min lawazimil infaqu haka malamai suka ce kamar yadda Siddiq Hassan Khan yake ta ai ai in aka ce to ta zauna a gidanka to kuma zaka bata abinci karma mutum ya gurguwar fahimta inda ba kai zaka bata abinci za ce to ta fita to tunda aka ce in dai an sake su la tukhrijuhunna min buyutihin kar ta bar gidan da kai mutu matar saki daya ko saki biyu yace to ai dai bai dawo da ita ce ai mun ji ai baka dawo da ita ba dama amma za ta yi idda ne za ta yi jini uku to za ta zauna a ɗakin ta kai za ka ciyar da ita kai za ka shayar da ita kai za ka tufatar da ita haka magani haka gyara mata mahalli duk kai za ka yi mata waɗannan duka duk bil din da aka bayar na rashin lafiya na magunguna na wane ne duka miji zai yi amma da sharaɗin sakin ya zama saki ne raja'i saki raja'i ba saki batti ba na'am zai magana akan shi ko ya kore ta akwai infaki Allah ya ce mashi a suratul talaqi la tukhrijuhunna yace shi bai ji wannan gurin sosai ba yace ta tafi shi ba balarabe bane ko ko kuma shi nan shi ba dama ne ko ya kore ta to sai rika aika mata da abinci sai laifin ya zo da sauki idan ya kore ta gidansu ya kamata inda kotun musulunci ta maka shi sai dai da ana kiran shi ila za a rubuto ma a cikin sammacin cewa matarka da ka kora bayan Allah ya ce kar ka kore ta yanzu nan za ka yana ta to ai bata fahimce shi ba ne kaza kaza kaza sannan sai ya rika ciyar da ita eh a to ai wannan al'adar kuma musulunci ya ƙa'idojin addini sun shafe ta to da ana la'akari da al'ada ne ta cika sharuɗan a karɓe ta kamar yadda suke kawowa kar ta ci karo da nassin shari'a wannan al'ada ta ci karo da nassin shari'a ta tashi aiki al'ada ce ghairu mu'tabara kamar yadda suke cewa na'am daga su ma qur'ani ya ja kunnin su karsi ya ce a sabo gida ai mata fada sai suka rike suka ce ba za ta koma gidan shi ba shi su ma ina ga mun yi a baya ne ko su ma qur'ani ya ja kunninsu kar Allah ya waiwaye iyaye ce ku kuma iyaye da sauran manyan yayi kar ku kuskura ku hana mace ta koma ko kuma kar ku kuskura wannan wannan hana ta ta koma yafi hadari akan hana ta ta auri tsohon mijinta da qur'ani ya tashi nassantarwa sai nassantar akan komawa ta wajen tsohon miji ya mata shegen duka ya karya ta ya kwashe kayanta ya sayar kuma ya sake ta kuma kila ya kore ta suka ciyar da ita ta iddata a gida da abincinsu da abincinsu da kudin maganinsu ta gama idda rannan suka yi chatin kuma ta zo ta ce musu za ta koma wajen shi da aka zai aiko Allah ce kada wani mai tsinin baki ce bai isa ba kana cewa ba za ki koma ba rannan ya maki shegen duka kai mujrimi ne to kaga min ba da aula kuma ka ce wai ba za ta koma wajen mijinta ba shi ba mijinta ne idan an ce bayan ma alaka ta kare ta gama idda kar ku hana ta min ba da aula kuma ku hana ta saboda gargajiya ce zalla ila in ka zafafa ma ka iya cewa maguzanci ne ko jahiltar addini ko kuma kafiya da rashin mutunta addini idan shi ya koro ta ko ya yi mata wasu abubuwa na barazana in kika zauna to kila ni ne ajalinki to kaga wayannan dalilan sai ya sa to sai ta koma sai ta kai kara sai rika bata kuɗin abinci alƙali zai iya cewa abinci ko mai salarin shi abinci ko mashi jarin shi abinci ko mashi sana'ar shi sai ya haska sai ya ga a babban mutum ne delegate ne kuma dauda primary ka zai ce to kullum da safe dubu uku da rana dubu hudu da yamma dubu hudu dubu goma sha ɗaya za ka riƙa ba ta kullum dubu ɗari uku da talatin a wata faɗa mana yadda za ka riƙa ba ta dole ma kotu bayani kotu ma na da fawar ta, karɓa akawunt ɗinta a aika a biyu in can yake aiki a kai bosari salarin shi da ke shigowa a riƙa yanke ɗari da hamsin ana sa mata sauran kuma ka riƙa kawowa kashi in kuma kana da masara yi bayani ka kawo inda wake inda mai da sauransu suna kamatan la tukhriju mu maza la tukhriju hunna min buyutihinna kada mu kore su su ma matan wala ya kharujna to yanzu za a ga waye mai da'a ga Allah waye mujrimi ila tun anan sai ta fara nunawa hadin auren ma bai yi ba ko dai mutum ne kirkice ta auren mujrimi abil akal sura kan ya kore ta ciyar da ita dai nan duk da ya hana ta mahalli ko ta nema a kotu ko kuma kila a bar magana sai lahira za ta kai shi kotun Allah ahkamul hakimin zai yi hukunci yawma la yanfa'u malu wala banun illa man Allah bi qalbin salim ko kuma ranar da innama hiyal hasanatu was sayyi'at wa alaikum assalam
ya dan taba duk da muke fatu ne wuce ne akan take din da ayyuka idda na ce ya ce take din fara ba sai ta koma yaji ta koma can su lokacin ba ɗakin su ne idda ɗin. a gidansu sai yana lissafa ta yi jini ɗaya ta yi jini ko sai mutu ta yi kuma ce ya dawo da ita sai ta ce a yi ta gama jini cikin jinin kai sai ta gama jini ya kuma sun gura wata baya a yi ta gama jini kun ta je sai aurenta a kan jini biyu ta yi shi ne ba sani ba to shi ne malam karatu yanzu shi ne aiki da faɗa a wajen karatu shi ne ita matan yanzu ta haka masa da yaya a can gidan to yanzu Nawa ne?
ma'aunin su da yayin da ta haka wannan ko- kotu za a Mm, kotu za a je ta yi aure da da da- da igiyar wani ila shi kuma ya riga ya mayar da ita a lokacin yayin da ta haifa a can kotu za ta iya hukunci alwaladu alwaladu lil firash yayin da ta haifa a can duka yayan wannan ne shi wannan bulala kawai za a yi mishi, in yana sane to ya can to ya ba da aure ta zama ba ai ba dau da ba ya zama da ai sai da aure ga kuma inda auren ta yake ai layin MTN layin MTN ne ko wannan kotu ce ma da za ta iya warware wannan yafi sauki za ta iya yankawa ko ba gaba amma dai it- ita ita ta fara yin laifi shi kuma in ya sani kila sakacin da ya har abin ya dauki dogon lokaci kotu ya kamata ya je gashi gashi gashi bata gama jini ba ta yi aure saboda kila tsanashi sai a raba wancan auren in wancan mijin ya sani shi ma sai mai haddi na na zina yace wal mutallaqatu raj'iyya ciyarwa wajibi ne akan matar da aka yi wa saki raj'i yace la ba'ina badda banda wadda aka yi wa saki ba'ini bainuna kala biyu ce akwai bainuna sugura akwai bainuna kubra nan kubrar yake magana duk da cewa sugurar ma za ta shiga an ce bainuna sugura shine sakin da bai kai uku ba wanda babu komai kaman sakin kuli ko rabawar da kotu za ta yi saboda kila ko yana dukanta ko bai ciyar da ita ko yana cin mutuncinta ko cin mutuncin iyayenta sai ko ta ce ta raba auren da saki daya to wannan saki dayan bai nuna ce sugura an ce bai nuna ba zai iya cewa ya mai da ita ba ta maido kama abin da ya mayar da ita bai nuna sugura shi yana da damar ya sake aurenta da sabon sadaki ko da a ranar da kotu ta yanke hukuncin amma wani shi kuma sai ta gama idda amma nan bai nuna kubura kuma shine inda alaka ta yanke tsakaninsu hatta tanki hazauja na gaira kamar to duka biyun ba magana ciyarwa dama an kawo ciyarwar ne da fatar ya zamana an samu wani abu na fahimtar juna la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra shi wannan amra din to kaga a can kuma babu shi da aka ba magana ciyarwa ya sake ta saki uku yana sakinta shikenan ba magana ciyarwa in sake ta da safe ba ta da abincin rana a gidan shi kuma ba ta da wurin zama la nafakata wala sukuna kenan sai ta tare na ta sai ta koma gidan iyayenta sai ta yi idda a can wannan nan ne za ta koma gidan iyayenta la ba- la ba'ina banda saki ba'ini akwai hadisin Fatimatu bintu Qais wanda al-Imam Muslim ya ruwaito lokacin da mijinta ya sake ta saki uku sai an ce kama ba shi a gari aikowa yi a sanar ya sake ta sakin kuma ya kai uku sai daga baya ɗan aiko mata da ɗan wani gari wanda ba shi ya kamata ya ciyar da ita ba shine ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga ɗan abin da ya bata yana yace to ai la nafaqata laki wala sukuna ai ba ciyarwa ba ma mahalli ba ki da wurin zama ba ki da wane ne zo da haka kawai ki fita ki ki ban mashi gidan shi shikenan wannan yace bai nuna sugura da kubra duka ba maganar a ciyar yace wala fi iddatil wafati haka a cikin iddar rasuwa kenan me ke cikin iddar rasuwa fala nafakata wala sukuna babu ciyarwa sannan babu wurin zama illa an takuna hamilataini sai dai idan su biyun sun zama suna da ciki wannan matsala ce da aka tattauna kamar nan ya dauki wani bangare na fahimtar wasu wanda ba jumhur bane to ya ce illa an takuna dawa dawa da wanda aka yi wa saki uku sai zama tana da ciki da kuma wanda aka rasu aka bari sai zama tana da ciki idan wanda aka yi wa saki uku ba ta da ciki ba ciyarwa ba wurin kwana to haka wadda aka rasu aka bari kuma ba ta da ciki wancan da ijma'i wannan ma da ijma'i ba ta da muhalli ba ta da wurin zama kenan ita wadda aka rasu aka bari ba ciki kuma ba ta da abinci to inda matsala ta taso shine idan wadda aka yi wa saki uku tana da ciki ko kuma wadda aka rasu aka bari tana da ciki in ka kalla larabcin annan da yace wala fi iddatil wafati fala nafaqata wala sukuna illa an takuna hamilataini sai zama maganganu ne guda biyu to idan suna da ciki kenan zai ciyar da su ko kuwa a'a in suna da ciki za a bayar da wurin kwana ne gare su ko ko duka biyun za a bayar to abinda malaman fatawar ladina daima suka tattauna da sauran lijan na da'awa shine mas'ala ce khilafiya tabbas wasu na cewa tunda tana da ciki musamman a saki uku zai ciyar da ita saboda dan dake dan shi dake tare da ita kuma zai ba ta wurin zama da kula da lafiyar ta har ta haihu kaga dama haihuwar tata wulatul ahmali ajaluhunna ay yazana hamlahun ranar da ta haihu ranar magana ta kare yanzu ishu ko kes sai dai na jinjirin shi in ta ga dama ta share in ta ga dama ta tubure ta ce taki wa in ta'asartum fasaturdi ulahu ukra hukun hakura maza in ta ce ba za ta karka damu Allah zai kado da wanda za ta shayar da yaron kuma zai rayu zai kai inda Allah ya kaddaro mashi ya kai to wanda aka wannan ita ishinta da ɗan dama-dama eh idan wadda a yi wa saki uku tana da ciki to zai ba ta wurin zama imma bai ba ta wurin zama to zai kula da ita daga cikin kula da lafiyar mai ciki akwai samar da ingantaccen abinci ko a yaruka na likitoci to wadda aka rasu aka bari fa shine malamai suka ce to gaskiya wadda aka rasu aka bari ba abinci babu babu wurin zama so da idan ka ce a bata abinci daga rasuwar mijinta duk abin da ya mallaka sun zama na gado na ɗaya kenan na biyu ita kuma tana da kasanta ayyanan ne idan bai da 'ya'ya tana da rubu'i idan yana da 'ya'ya ko 'ya'yan ɗa tana da sumuni to yanzu idan ka ce a ciyar da ita daga nan har ta haihu to in ka lissafa abin da ta samu ya wuce sumunin ya za ka da ayar suratul nisa'i ko ayatul ayatul mawari kuma dan da ke cikin tan da za a bata wannan abin dan shi shi ma yana da gado to yanzu kawai mafita shine iyayenta su dauke ta su su ciyar da ita su kula da ita su bata mahalli in ta yi wa araba gado a bata nata in kuma ta matsa ta cewa a raba akwai salo na raban gado na ciki musamman yanzu da inda ana scanning ma abin na din iya zuwa da sauki da lokacin da ba a scanning za a yi ta kaddare kaddare sai a dauki mafi kankantar kaso sai a kaddara cewa to dan da ke cikin ta namiji ne sai kuma a kaddara mace ce sai ga wani ya fi kankanta sai ga to mace sai dauki kasan mace haka za dauki fi akalli darajati yanzu in aka yi scanning ma za iya gane namiji ne ko da kuma scanning din na iya zuwa da akasi ko an gane namiji ne sai dauki mace sai a raba sai a babba su in in in kasancewar ta macen ila zai iya taba zai iya taba raba da aka sai ta koma wajen mahaifanta dukiyar da wancan marigayi kuma ya bari dukiya ce ta gado ko a jira ta haihu dan a ga me ta haifa a raba da shi ko kuma a raba gurgudan yadda shari'a ta tsara na mirasul hamli daga nan sai a bata sai ta rika cin abinci a ciki wannan shine mafi sauki amma dai shi ga ma fahimtar da ya dauka shine wala wala fi iddat wafati fala nafaqata wala sukuna illa an takuna hamilataini sai dai idan sun kasance suna su biyun suna da ciki sai ce wata jibu ciyarwa tana wajaba kan tilas alal walidi akan mahaifi almusiri wanda yake da yalwa li waladi hilmu usiri ga dan shi talaka wannan fomular ita ya kamata iyaye su nazarta da kyau ba za ka yi ta wahala ba tun kana tun yaro na tsimma kuma har ya shiga bunjima ko zulumbuwa har ya isa waye kuma ka ci gaba da wahala a ga ka'ida kawai watajibu ala alwalidi almusiri ciyar da 'ya'ya tana wajaba akan mahaifi mai yalwa wanda yake dan yalwar abin da zai iya ciyarwa kuma akan wato alal waladil mu'siri akan da mara komai kana da ƴaƴa shekarar su bakwai bakwai amma dai wancan na da sana'a wancan ma na da sana'a wancan shi da dai na da sana'o'in su rana ɗaya zai zai murza dubu goma wani sha biyar wani ashirin duka za ka iya cire su gandu yan shekara shida shida duk sai kai da kidiyarin oda min Allah wa rasulihi ko sai ka dukka cire su gandu yanzu sai wannan ɗayan ɗan shekara biyu shi kadai za a rika maganan kuɗin famfas ɗin shi da kuɗin madara shi ma in ka ga dama ka zauna da su su rika bayarwa har kai ma ka rika amfana amma misali kai da ƙyar kake bubbugawa ka haɗo dubu hudu a sai mudin shinkafa a sai kwatan wake a barbada mai a yi waye a yi waye a bubbuga shi kuma ya ja murza dubu sha biyar kuma ya dawo uwar shi ta sa mashi to ai kai yanzu kai kai ne musir din ai shi kuma shi ne musir din wannan formula ta ba zan ta samu asali ba so da haka idan uba na da yalwar da zai iya ciyar da 'ya'yan a haka ake so sai ya ciyar da su in su kuma talakawa ne in ƴaƴan talakawa ne wannan ita ce ka'ida yace wal aksu ko wal aksa ko wal aksu ne da kuma akasi to me akasin in ga dama akasin kawai sai ka ce watajibu ala alwaladil musiri lilwalidil mu'siri in kai aka shi kine aka san kuma ciyarwa tana wajaba akan da mai abun hannun shi ga mahaifin shi mara abun hannu idan mahaifi na da wadata da ma na da wadata to ba dole bane dan ya ciyar da uba amma dai kyautatawa ce to amma idan ɗana da wadata mahaifi kuma sai a hankali to ciyar da mahaifin wajibi ne ɗan ya ciyar da mahaifin shi wajibi ne yanzu ba maganin ma je leƙa kicin me aka yi ba ne me su ba suka ci ya zauna da matar shi ya karanta mata iyayen shi green zone ne da abin da aka yi su za a fara ba yanzu hadisin nan na sirna bi horera na mutane wanda yake cikin bukhari da muslim shahararren hadisi mutane uku da suka shiga kogo ka duba ɗaya daga cikin su me ya kubutar da shi wannan hidimar fa to yanzu ka kaddara a wannan zamanin ne mu ma dutse ya tare mu kowa ga iyayen shi me zaka faɗa game da iyayenka har dutsen nan ya matsa Allah ka dai sani ina cin indomi da kwai duk da dai ba baya da komai amma akalla a wata nukan sai mashi tsantsamar hura ta ƙara mashi walisa ba? Aitin da ka ci mai kyau shi ma a ciyar da shi mai kyau ciyar da shi mai kyau to ka ciyar da 'ya'ya wajibi ne kuma ciyarwar tana kanwa watajibu ala alwalidi walid mahaifi ba mahaifiya ba mahaifiya ko ita cewa sai dai ta taimaka don a ciyar da yara amma ba wajibinta ba ne kuskure ne kai mahaifi gaban ma'uwa sai dai idan ta ga dama ta yi bisa ihisani to inna Allah yuhibbul muhsini Allah na son masu kyautatawa kaga hadisin Hindu bintu Utuba wanda mun muto shi a baya wanda yake nuni ga har rowar su Abu Sufyan da halasta mata da taɗi ba duk wannan abin yana ƙarfafa haka kuma a cikin suratul Luqman da Allah ya umarni ga a kyautata wa iyaye wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa iyaye na kyautata musu bil ma'ruf daga cikin ma'ruf shi dan ciyar da su in yana da hali in yana da hali ya ciyar da su wa wasainal insana biwalidayhi ihsana wa wasainal insana biwalidayhi husna duka daga cikin ihsana wa husna shine da ya ciyar da mahaifan shi shi yasa idan idan ƴaƴa suka ki ciyar da uba ya halatta ya ɗiba wani wani ɗa ya yi sakaci game da kula da mahaifin shi ɗan ya dumbaza kuɗin ka ya yi hidimar shi yaron ya kawo ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ja kunne shi sai an tawa maluka li abika hadisin da Imam Ahmad ya fitar da Imam Abu Dauda yace da kai da dukiyar din na mahaifinka ne sura ka bai laifi ba amma idan uba ya kiciyar da ɗa to dan zai iya sata sai dai abin da yafi shi dan ya bi ta hannun mahaifiyar shi sai tai ta ta dibo ita take da nasi ba kiyasi ba sai ta dibo sai ta girka musu sai su ci su koshi ba tare da shi ya san ma daga gare shi bane shi ma har a kara mashi wa ala sayyidi sannan ciyarwa ta wajaba ga shugaba liman yamlikuhu ga wanda ya mallaka idan ka mallaki bayi to kai zaka ciyar da su in ka siyo bayi ka mallake su kai zaka ciyar da su sannan kada ka dora masu wala yukallafu min al'amali illa ma yutiqu kar ka dora masa aiki sai wanda za su iya to haka ciyarwa tana wajaba akan bayi abin nan dabbobi in ka mallaki dabbobi kai za ka ciyar da su ba sakin su za ka yi fito mutane ɓanna ba duk ɓarnar da suka yi to za ka biya musamman ɓarnar dare ya ce wala ta jibu to ga wata komula kuma mai abin nan mai ƙarfi ita ma wala ta jibu ciyarwa ba ta waje ba alal ƙaribi ga ɗan uwa da ƙaribi ga ɗan uwan shi ba dole ba ne ƙani ya ciyar da wa saboda wai wan talaka ne shi kuma kanin mawadaci ne ba dole bane kyautatawa ce haka wal akas shi ma ba dole bane ba dole bane shi wan ya ciyar da kannin shi ma in yana da hali shi kuma wancan bai da hali amma in yi kuma kyautatawa ce babi ne na isalur rahim kuma ga muhimmancin da zumunci ke da shi za a tambaye shi waye sadar da kai in sadar da shi da rahamata waye yanke ka in yanke shi kuma gashi ma yana cikin abin da za a dora akan saradi wanda ya sadar da shi ya wuce lafiya ta gaban shi bakin shi alaikum wanda ya yanke zumunci shi kenan ga fa'idar da sadar da zumuncin ke da shi za a ƙara wa mutum a rayuwar shi wanda yake so a shimfiɗa mashi a arzikin shi a ƙara mashi yawan kwanaki da rayuwar duniyar nan faliyasil rahimahu annabi ce zai sadar da zumuncin shi amma duk da wannan muhimmancin zumuncin wala tajibu ala al-qaribi li qaribihi cewa bata wajaba ga dan uwa bata wajaba akan dan uwa ga dan uwan shi illa min babi silatir rahimi sai dai ababi na sadar da zumunci ababi na sadar da zumunci eh lalle an so haka wa man wajaban nafaqatuhu wanda ciyar da shi ya wajaba mana duk wanda aka ce wajibi ne ka ciyar da shi to wajabat kiswatuhu wa sukunahu kuma wajibi ne ka samar mashi da tufafi kuma wajibi ne ka bashi wurin zama me yasa ba sa fadar magani shi magani abinci ne kai tsaye daga duk wanda aka ce ka bashi abinci to bai lafiya ka bashi magani to haka tufafi a dinka masu tufafi kiswa ko kusuwa kenan a samar masa da tufa lokacin zafi sai a samar masa wanda mai dan sauki saukin zafi lokacin sanyi a samar masa mai dan sauki saukin sanyi shi ma wannan kuma duka bil ma'ruf duka bil ma'ruf ba za a ce su daya shekara ba ko su biya bil ma'ruf li yunfiq du sa'atin min sa'ati to shi ma wannan li yaksu du sa'atin min sa'ati li yuskin du sa'atin min sa'ati gurgudan karfin ka gurgudan inda zaka ajiye ta shi yasa aka kawo mana kafa'a a babin neman aure ka je ka nemo daidai kai kudin ka aje ta a bukka a jinka a waye a tanti za ta yi ta godiya don wasu ma ba su da irin shi amma ka yi dogon zango ga can duniyan ma ka auro wata da ba ɗan nan duniyar ba ma za a yi ta rigima su da aka mazaje su za su ɗinka wa matansu tufafi iyaye su za su ɗinka wa ‘ya'yansu tufafi iyayen gida su za su ɗinka wa bayinsu tufafi mazaje su sa samarwa da matansu wurin da za su zauna ya gina mata ya gyara mata a kula da shi karta cutu sannan shi zai samarwa da mahaifan shi wurin zama in shi yake ciyar da su mahaifin da ke ciyar da ‘ya'yan shi zai samarwa da ‘ya'yan wurin zama sa musu da ɗaki sa musu da waye sa musu da waye duka wannan wajibin shi ne kuma wannan wajiban da aka lissafa to ai su ne suke sa ka zama azzaujuda kuma su ke baka kwari na ubuwa ka zama uba din da gaske bi ma'anar kalima wannan shine ƙarshen babun nafaka sai babun raza'i ko babi da zai magana akan shayarwa shayarwa a nan da ma'anar hukunce-hukuncen da ke cikin shayar da jariri da kuma wanda suka shayar da jariri zai iya yiwuwa wata mahaifiya ta haihu sai ta rasu yaron nan ba za a bar shi babu abinci ba wanda za su shayar da shi to me ka'idoji kaga wannan babi ne na shayarwa zai iya yiwuwa a ce ga wani wata mata ta shayar da shi to mene zai iya biyo baya na hukunce-hukunce shi ma babi ne na shayarwa zai iya yiwuwa miji uwa da uba sun rabu miji da mata sun rabu sai ta haihu sai ƙabiya ta shayarwa ta taso shi ma duk da wancan na iya yana da wani bangare anan kuma yana da kaso a babi na gaba inda ya tattauna masailul hazana reno kenan amma akwai raza'a din in an ce shayarwa shine shayar da yaro nono daga haihuwar shi har zuwa lokacin da zai iya wadatuwa da nona kenan shayar da yaro a tsukin shekarun da yake da bukatuwar nono yaya shayarwar za ta zama ta ɓangaren wadda ta shayar da shi ya zama ɗanta ko bai zama ɗanta ba ya hukuncin zai zama ta ɓangaren shi da aka shayar waccan ta zama mahaifiyar shi ko ko ba ta zama ba eh ta zama to me gwargwadon abin da za a sha wannan hukuncin ya tabbata to sannan menene hukuncin wata mace ta shayar da wani babba nonanta ila ta shayar da shi bisa sani ila ta shayar da shi ba bisa sani ba kuna takarar neman auren wata bazawara ko kuma tana shayarwa sai ka hada kai da wata yar jarida je ta tatso nonanta a aika mashi ya sha da safe ka cika sifin gari da bayani babur rada'ati ita jawo hadisi a bukhari da muslim to me hukunci ire-iren wannan to shine dai tattauna ana yace inna ma yazbutu hukumuhu hukuncin shayarwa yana tabbata ne bi khamsi rada'atin da shayarwa da tsotso guda biyar ai yanzu idan wata mahaifiya ta haifi mutum wata mace ta haifi mutum ya zama ɗanta kaga ƴan uwanta muharraman shi ne ƴaƴanta da ta haifa kafin shi ƴan uwan shi kenan ila da baban shi shaƙiƙai kenan ko kuma ‘ya'yan da ta haifa da wani uban li'ummai kenan, ko kuma ‘ya'yan baban shi daga wasta uwar li'abbai kenan dukkaninsu muharraman shi ne. Dukkaninsu muharraman shi ne. To yanzu wannan hukunci shi ne zai tsalle sai tafi kan waccan matar ta shayar da shi. mahaifiyar shi tana haihuwar shi ila ma ciro dan akai ta riga ta rasu ko ta galabe ta kafin ta murmure ta rasu sai wata mata ta dauke shi ta rika bashi mama to ya harumu minar radai ma ya harumu minan nasab duk lissafin da zaka yi a can gidan shayarwa a gidan nasaba cewa wala abin nan hurrimat alaikum ummahatukum ko wa banatukum har wannan jinsi bakwai din to ka dauko shi ka dora shi a shayarwa sai zama ita wadda ta shayar da shi ta zama mahaifiyar shi mahaifiyar ta zama kakar shi yar uwarta ta zama innar shi wani haka haka ƴaƴanta sun zama ƴan uwan shi ƴaƴanta sun zama ƴan uwan shi akwai ƴan masail kaɗan da ake iya cirewa amma ba su da yawa to shine yake cewa to wai shayarwa nawa za ta iya mayar da yaro irin wannan matsayin shine yace tsotso biyar akwai hadisai da yawa da suke maganar tsotso biyu to sai ka hada hadisa to da kana da hanya ta usulul fiqh da suke amfani da ita na wajen al-khas wal 'am wani hadisi yake ta tsotso biyu in yaro ya tsotsa so biyu akwai wanda suke ta tsotso da ma wasu suka ce biyu wasu suka ce uku wasu suka ce biyar wannan hadisin kenan hadisin Aisha radiyallahu anha hadisin ma ce goma ka kana da daya kana da biyu kana da uku kana da biyar kana da goma to sai a dauka karkashin am da khas wasu hadisan amma ne amma ne hukum ne am wannan kuma hukum ne khas sai a gidan jari da shi sai dai abinda malamai suka tafi akai shine guda biyar saboda Aisha ta ce su ne annabi sallallahu alaihi ya rasu ya bar su akai cewa idan wata mace ta dauki jinjiri har ya tsotsi mamanta su biyar koda ba a lokaci guda ba wai da malam malikiya suka ce ko kuma a lokaci guda ya zuka daya hudu biyar ta haramta gare shi ta zama haife shi amma ya tsotsa so daya so biyu sai ta wuce ta gaba shikenan wata na ba ita ba mahaifiyar shi bace dan dana ne ko dan dan dana waye akwaye daga dan dano ai ba ba cika ma koshi daga dan dano ba inna ma yathbutu hukmuhu bi khams raba'at wa alaikum assalam a babu gado yar uwa ce ta haramci a babin yan uwantaka da me me kama da nasaba amma babin gado ba zai je ya ce su ba shi kayan shi ba naka buɗe ƙofar ai da an ta hikinkimu ko ya ta samo nasaba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar da aisha take cewa ya rasu ya bar su akan cewa tsotso biyar ɗinnan. su ne waɗanda suke haramtawa duk da cewa wasu na ta karanta tsotso goma tsammanin tsotso goma su bai sani ba an riga an yi nasahin shi amma dai abin da ya tabbatan shi ne tsotso biyar ma'a tayaqquni wujudil labani kafin a tabbatar da cewa tsotso biyar ɗin da yaro yayi sai an tabbatar da samuwar ruwan nono a mama ila fata ce kawai yajja yajja yajja wani mai kididdiga na nan na ta lissafa ce ye biyar aka duba ba komai a wannan haizu ba hukunci yayi rada'at aka ci wannan ba rada'a bace saboda ai babu komai a ciki fatar ce kawai ya rika sha ko ya rika tsotsanta wa yahrumu bihi ma yahrumu minan nasabi wa yahrumu bihi okay na muka tsallake wa kaunur radi'i qabla al-fitami ko kuma yaron ya kasance ya sha wannan abin shan ne qabla al-fitami kafin yayi a shekarun yayi wata nawa ake yayi yara shi ma amrun ne nisbi ko da kuma shawara da aka yi tsakanin uwa da uba amma dai kar ya wuce watanni 21 idan zaman wata tare a ciki saboda wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukar ciki da yayi kar ya wuce wata 30 amma matan yanzu ma ba sa bari ya kai wata 21 nan 15 16 17 kamar ya ishe su sai su yayi shi wa kaunur rabi'i qabla al-fitam shayarwar da aka yi wa yaron ya zama na an mashi ne kafin yayi kenan yanzu idan bayan yayi ne baya haramtawa amma dai kuma akwai hukunci mai kama da wannan zamu zo kan shi wa yahrumu bihi ma yahrumu bin nasabi da wannan shayarwar ya haramta da shayarwar duk abin da ya haramta da nasaba waɗanda suka haramta da mutum ga mutum ta ɓangaren nasaba to sun haramta gare shi ta wannan ɓangaren shayarwa ya ce waya juzu irza'ul kabiri amma ya halasta a shayar da babban mutum walau kana zalihiya akwai tsallake? na? to ni na nan bai sa shi ba ويقبل غشي ويقبل قولا ويقبل قول المرضع وقد قيل ko ko ba shi bane mm ba shi bane sai wai juzu ويقبل قول المرضع kuma ana karbar maganar ita mai shayarwan ne in aka samu jayayya wani yace so biyar ya tsotsa wani yace ita kuma tace so uku ne to naka za a dauka bai haramta ba kenan wani ya ce so uku ne ita kuma ta ce so hudu ne so biyar ne naka za a dauka na in ta ba da shaidar haka ba ruwa sai dai ana da wata tuhuma a kanta amma da ta yi dama ba ruwa to shi kenan falkaulu kauluwa wannan kuma akwai hadisi da malamai ke kafa hujja da shi na ummu yahaya binta abi ihab lokacin da ta aure shi uquba ibn al-harith ya aure ummu yahaya binta abi ihab ya an daura aure yau yana haramar tarewa ko ya shiga gidan kawai sai wata mata kuyanga bakar fata ta zo ta ce kad arzaqtukuma da kai ango da ke amarya din na shayar da ku din na shayar da ku kuma kaga ita wannan matar banda abinta a yafe magana da wurgo zai wuya in bata ga invitation ba duk da lokacin su babu ji amma yi duk abin auren nan ce miki da ana tattauna ba wane zai auri wance ina cikin fa'idar lazumin fa'ida na faɗan ai ita ba abin da ya dame ta an dai gama daura aure ga ango ga amarya za su tare tace kad arza'tu kuma wallahi na aidin na shayar da ku to shikenan shi ango hankalin shi ya tashi baka fatan nan za ta yi masa bakin ciki ko eh ga ta baka fata kuma me ya faru ne sai ruga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa zakartu zalika lahu sai na fada mishi ya rasulullah kaji kaji kaji abinda matan nan ta fada yace fa arada anni sai kauda kai ya banni na fada din sai bandare ne yama kauda kai ci gaba da hidimar shi fatana haitu sai na dan koma gefe sai na sake dawa fa zakartu zalika lahu fa qala wa kaifa sai na sake dawa ni ta rasulullah kaji kaji matar da na aura gashi wata mata ta zo ta ce ta shayar da mu sai annabi ya ce wa kai to to ya kake so ai me zan iya yi wa qad za'amat annaha arda'at kuma alhali ta riga ta ce ta shayar da ku me zan iya yi saboda waccan kaidar ta alqawlu qawluha alqawlu qawluha shike ne yace kawai je ka aure ya watsi dole aka raba auren dole aka raba auren shikenan ba wata kuma magana wai duzu irza'ul kabiri ya halasta a shayar da babban mutum walau kana zalihiya koda yana da gemu litajwizin nabari dan halastar mashi kallo wannan kuma ba ala'i talaqihi bane sai akwai lalurar haka an zo babban mutum ne kila ko mai gadi ne kila ko direba ne ko kuma dai gashi wani dan uwanka ne babba ka dauko ka kawo shi gida kuma dai yana kallon gilmawar matanka ko matarka sai ya ce to ta tatso nonanta a bashi ya sha kaga ai ya wuce abin nan fataratul fitam shi huwa ma ba'da fataratul fitam bi muddatin ma kamar da haka sai ya ce to yanzu ya halatta zai iya mururi a gabanta ko ta rika mururi a gaban shi saboda wannan suna kafa hujja da hadisin Zainab bintu Salama bintu ummi Salama take cewa qalat ummu Salama la Aisha innahu yadkhulu alayki hadha al-gulam al-afaifu alladhi ma uhibbu ay yadkhula alayhi Aisha wannan mutumin yana kaiwa da komowa a wajenki ni kuma gashi matashi ni ba na so in ga yana zirga zirga yana gani na shine sai Aisha ce mata malaki fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama uswatun hasana dan me ba za ki dauki abun koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ai kina da hanya kina da mafita wa qalat inna imra'ata abi hudayfa matar abu hudayfa qalat ya rasulullah inna saliman yadkhulu alayya wa huwa rajulun wa fi nafsi abi hudayfa min sai abu hudayfa salim yana shigowa wajena gashi kuma babban mutum ne kuma Abu Hudhaifa mijinta kenan yana damuwa da ya shigo ya ga mutumin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ardihi hatta yadkhula alayki ki tatso nonon ki ki bashi ya sha daga nan ya samu halaccin ya rika shigowa kaga wannan ba ala'i talaqihi bane kada wasu ta kungiyar yan fim ta ce to kowace mace ta tatso a ba darakta da producer a wannan kuma bai yi ba alƙiyasu ma alfariki ne ita ma kaga yan halasta mata ne bi quyudin akwai tan dan takaitar da shi akwai ababen da sai an yi la'akari da su kafin haka ta faru to malamin sun ta sun yi maganganu sosai akan shi hadisin ma na ga iya abin da ya tattara kenan ko a babi na raza alaikum assalam dangane da wannan akwai wani da ya zo yana wani tambaya na ɗan shaka amma bai ji zai ba amsa da malamin ke ba da shi magidanci ne saboda haka matan shi kuma tana da yawo sai ya ce mata wai a samu irin abinci nan na zamani da ake ba ma yara shi kuma kullum in ya zo in zai fita aiki zai sha nonon matan nashi mai kuma ba ma jaririn nashi idan ya dawo kuma a ƙara ba shi shi ne abin ya dawo matan sai ta yi tambaya
shi mijin ne ke sha madadin ɗanɗan a wannan zalunci ne yayi wacce doguwar ayatul suratul baqara ya zai da ita wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a ina ma laifin ai shayar ko a ɗan zalunce shi 50% dai amma tanadin gaba ɗaya na yaron ne shi ko ya shiga ciki ba abin da zai mashi bai bi kila ya bata mashi ciki ba kuma duk ya gama wannan je teburin mai shayi na ɗayan dole ya yi ba yi ba kenan ka bar abu inda zai amfani shi wancan yaro in ya sha wannan nuna ai bai buƙatar komai shi ko wannan ko ya sha da tuwon nan da kokon nan da wainan ne da dai ya saba haɗin nan sai yayi to kaga bai da wata bai da wata fa'ida kenan shi wannan Ma ba- harafin na ƙarshe da aka yi bayani ba zai shiga cikin dokin shi
a to wani harin ba matar shi bace shi a shi ba zai shiga ba ai ta riga ta wuce ya wuce shekarun fita ya wuce wannan shi ba zai shiga ba kawai dai shi yanzu laifin shi ta'addancin da ya ma wannan yaron wal walidatu Allah ya ce ku iyaye wa'annan iyaye mata da suka haihu yurdina auladahunna haulaini kamilaini su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku a malamai arada ayyukin marraba ga wanda yake da sha'awar wanda take da sha'awar ta- ta cika watannin shayarwa wanda in an zo da mijin da matar su za su zauna su yi shawara shine aka kawo wancan yanki na aya da muka gabatar wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf su Ina da yawa wannan magana.
masu Wannan, ina son da yawan fiye da shekara ashirin.
be Kusan wannan wannan magana.
to amma amfanin me ya mashi ko likita ne kila ya bashi ko wani sirri ne amma dai nonon nan na yaron nan ne sai dai idan zai iya samu ya sha kafin a haihu in haihu ya ban ma yaro in an yaya yaro ya dawo inda inda yana da rabo Allah zai bashi in ya ji shuruto ba shi a list almighty list ne na jinjirin nan ne dan shi aka yi shi aka tanadarwa dan kuma shine zai gina shi shine abubuwa da yawa wanda likitocin zamani ma duk sun dawo sun bi abinda shari'ar ta ce ita kanta wa alaikum assalam wa rahmatullah eh wai ta dawo da shi wajen baban shi? A, ai shayar, ma- ishin shayarwa daban. Idan miji ya saki matar shi da, da ciki, shikenan in saki raja'i ne, dama kaga haife yaron shi ne gama idda ko? To shikenan za ta zauna a ɗakin da ta ci gaba da ya ci gaba da kula da ita da cikinta da shayar da ita da ce da komai radda ta haihu ta gama idda to ita kuma za ta ɗauki yaro ta shayar sai in an samu matsala ne ta hassala ko yaro ya ki karɓar nonon ko dai ma abin nan amma in dai ba a samu matsala ita za ta shayar da yaron daga ranar kuma lissafi da ba matar shi bace yayi diyar wasu mutane ce wasu mutane ne ko matar wani ita ce za ta yi ma dan shi hidima so da ka sai lissafi sai rika biyanta ko su su zauna kawai su warware su su tattauna su warware su fahimci juna sai ta ya rika biyanta daga nan idan aka tafi har zuwa lokacin yayi kila wata 20 din ko 21 kan dai wuta kan yayi zaman wata ta yadda dai an hada wata 30 su tashi kuma wata 15 16 17 18 dai aka yaye shi radda kuma aka yaye shi to har yanzu yana hannunta ita za ci gaba da kula da shi matuƙar ba aure ta yi ba idan ta yi aure haƙƙin kular ya faɗi shi ne za mu shiga babin hadana kuma duk da haka ba za a dawo ma namiji ba ba za a dawo ma uba da ɗa ba ba a ban ba a ba namiji reno in ko har ka ji shari'a ta ce kai uba kwashi ka kula da su to ta gama an gama kaiwa makura babu wani zaɓi sai kai dan galiba aka ba uba yaran lalacewa za su ya tafi shago ne ya tafi aiki ne ya tafi ina ne ya tafi su ta rashin mutuncinsu ba su da mai ce masu ya share hancinka daga nan za su lalace su da haka haka ɗan nan zai zauna a hannun waccan uwa har sai ya balaga daga ran da ya balaga shine a ran da za a ɗauko shi sai a dawo da shi gun baban shi idan kuma mace ce ita ko ta balaga ba a raba ta da uwarta sai radda ta yi aure ba ta yi aure da wuri ba sai ta kai shekara talatin da biyar ana ɗaura mata aure ta dawo hannun babanta sai a ɗauke ta sai a kai ma babanta sai kai ta ɗakin miji wannan shine kaida zamu shiga wannan babi na hadana kusan su ne masail din da zai tattauna da fadin su wa alaikum assalam kamar mene eh yana kau da kai ai tun da dai ta faɗa ai kaga shi ma annabi da yazo ba ce mashi yayi ai da baka faɗa min ai kin ce mashi yayi kai baka da kai to me kike so idan an faɗa kenan tunda ta riga ta faɗa tana faɗe aure ya lalace kamar ni yanzu ni zuwan ma ka faɗa mai da amfani me kake so in yi cikin abin da ban da ta cewa amma kaga shi na wancan da a ce da ya kau da kai ya gudu tunda laifi ne tsakanin shi da Allah wannan ku akwai haƙƙin wasu in aka za ka yi ƴaƴa za a yi ƴaƴa daga wa da kani to to to suwaye a amam suwaye khalat shi uban kuma shine khal shine ammu ko ita uwar kuma ita ce khala kai ba matala za ta yawa ba to shine sai aka hana su da aka koyi da bai zo ya faɗa ba ko yanzu ana gama ɗaura aure kawai sai wata mata ta nizo an gama ɗaura aure a masallaci an je gida ana ta ayyarri ta fito da ce to waye auru ai wane ne ya auri wance duk da alhamdulillah amma ai lokacin Obasanjo 2003 na shayar da shi angwa lokacin Umar Musa yar Adua 2008 ko na shayar da amaryar shikenan kai wa kadila ba wata fatawa da za a nema tunda an riga an yi girki wai ta imuna ta'ama yana da muhimmanci sai a rarraba mutane sai zama walima kai ko kadila sadaka in dai wata aka samu wata ta fada ba da ma wani yazo ya ce to ai sai sun kai biyu a ai fal qawlu qawluha mace auren karfi take da shi sai dai idan ana da tuhuma a kanta sai dama akwai wanda suka yi takara da wannan kuma an ga ya yawaita zuwa gidanta sai aka bintika sai ga ya dan mata sallama mai kauri to yanzu an samu tuhuma sai ya ce to magana ta ba za ta yi aiki ba amma za a iya wuce kotu ko ta idan ta ga duk da wancan zargin magana akwai kanshin gaskiya za ta iya hukunci akan cewa ta karɓa cin hanci da rashawa ta faɗa maganar amma maganar gaskiya ne da ga karɓa cin hanci da rashawa ba zai rushe wancan gaskiyar ba shi yasa da yana da muhimmanci a kiyaye kada ya taraba yara kowa na shayar da su mata kuma na wannan gangancin ta dan shiga bayi yaro na kuka wannan ta dauka ta shayar da shi wannan ta mai dandane sai dai in suna da fiqihu sai kuwa ta rika ba so biyu uku hudu biyu uku hudu daga ranar kar ta kara kuma daga ranar kar ta kara shikenan akai haka sai zaman sami sauki to Allah ya sa mu dace fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la hawla wala quwwata illa billah Thank you.